إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha uku ga watan rabi'ul awwal jiya na ce sha biyu wasu ce sha ɗaya yau ne sha biyu ban sani ba a najeriyance a hukumance nawa ne ga wata yau sha biyu ko yawa to yau sha biyu ga watan rabi'ul awwal zai sai kasance sha ɗaya kenan shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in uku hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da sha tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne إن شاء الله تعالى أتكي لتافهم من البركة لتافهم وقاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر بالضم لمي الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى وكم مفارقة راتو أكوي وانا باون الله دمكي سلا دشي أنا مسلا تشوان دا تيجينا زما دا غنم بانغارا yanzu ake gamin cewa ya haɗu da paralyze Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da cutar shanyewar jiki muna fata Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya tashi kafaɗinsa Allah maɗaukakin sarki ya sa zama ce wannan cutar da yake cikin to fara a gare shi dukkanin marasa lafiyar mana addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tashi kafaɗinsu yan uwa idan ba mu manta ba a jiya mun tsaya ne a gabar da malam ya mana bayani game da hal minal jinni wa shayatin dhukurun wa inas shin a cikin aljanu akwai maza da mata kamar yadda mutane suke wannan bayani mun riga mun gabatar da shi jiya yanzu gaba da zamu tashi shine halin jinnu mukallafuna shin aljanu ababen ɗorawa shari'a ne akwai shari'a a kansu ta yi da bari yadda ɗan adam ya sani cewa allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa shari'a dole a ce kayi kayi dole a ce ka bari ka bari to shin aljanu su ma akwai wannan a kansu shari'ar annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo da sallah da azumi da zakka kada a yi sata kada a yi zina kada a yi kaza kada a yi kaza shin wannan shari'ar yadda muke ji mu mutane tana kanmu shin shaidanu ko kuma aljanu su ma akwai ta a kansu to shi ne gabar da malam zai tattauna insha Allah ta'ala malam yake na'am إيه الجن مكلفون بالتكاليف الشرعية كالإنس تماما ما ليس الجن سما أبابا أورا وشريعة بالتكاليف الشرعية دا نويو نويو نشريعة مسلمتي كالإنس كما دان أدم تماما ديدي وديدا يد دان أدم شريعة تكي نيمان سيسلا تو هكا شيما الجنين shari'a tana neman sa da ya sallah duk ɗaya ne qala ibn abd albar rahimahullahu ta'ala babban malami abu umar ibn abd albar annamari yake cewa Allah ya masa rahama الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون لقوله تعالى يتي سوء الجن أوجن جماعة دجتكم مالمي أبابا قورا وشريعاني كما sun shiga ƙarƙashin wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da faɗinsa da ya ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ku jama'ar aljanu da mutane alam ya atikum rusulun minkum shin wani manzo bai zo muku daga cikinku ba ya kussuna alaikum ayati da yake karantar da ku yake ba ku labarin ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha yake kuma yi muku gargaɗin haɗuwa da wannan yini da muke ciki shine yini ranar tashin alkiyama kenan yan uwa wannan zai faru lokacin da Allah madaukakin sarki ya tara mutane da aljanu lokacin da aka tashi kiyama to a lokacin Allah maɗaukakin sarki zai gaya musu wannan maganar zai ce ya ku aljanu ya ku mutane Allah maɗaukakin sarki zai ambaci jinsin ne guda biyu gaba ɗaya da aljanu da mutane sannan sai ce alam ya atikum rusulun minkum shin manzo bai zo muku daga cikinku ba ya kusuna alaikum ayati da yake ba ku labarin ayoyina yake cewa ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar min nayi ku yi ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar min na bari ku bari shin manzo na bai zo muku ba sannan kuma wa yin na kuma yake muku gargaɗi liƙa a yau kuma haza cewa akwai wani yini da za ku haɗu da Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan yinin shine wannan yinin da muke ciki a yanzu kalu bala sai mutane da aljinu gaba ɗaya su ya ubangiji haka ne manzo ya zo mana kuma ya mana wannan gargaɗin to sai dai a cikin ayar abin da zamu kalla shi ne Allah madaukakin sarki ce rusulun minkum manzo daga cikin ku kuma a farko Allah madaukakin sarki ya ce ya ba asharil jinni wal insi aljanu da mutane to shin yadda yake akwai annabawa da manzanni a cikin mutane haka yake akwai annabawa da manzanni a cikin aljanu shi ne abin tambaya tun da ku kalli ayar abin da Allah ya ce ya ma'ashar aljin wal insi alam ya atikum rusulun ne minkum daga cikinku kaga sai nuna yadda Allah madaukakin sarki ya turo manzanni da annabawa a cikin mutane kamar haka ya turo annabawa da manzanni a cikin wa a cikin aljanu to amma yadda nassi na alqur'ani ya tabbatar da hadisan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ne Allah maɗaukakin sarki bai taɓa turo manzo a cikin aljanu ba sai dai dukkanin manzannin da Allah maɗaukakin sarki ya turo da annabawa ya turo su ne kaɗai a cikin mutane to amma a cikin aljanu su kuma an samu warafatul anbiya'i magada annabawan wanda suke aiki irin aikin annabawa suka ɗauki gabarar isar da saƙon Allah irin yadda annabawa suka ɗauki gabarar isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki ina fata an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki ba mu labari falamma qudiya wallau ila qaumihim ne mundirina yayin da waɗancan aljinu suka saurari karatun alqur'ani daga bakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin da suka bar wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suka juye suka zama malamai suka ci gaba da faɗakar da mutanen su da jan hankalin su da yi musu wa'azi ina fata an fahimta to waɗannan su suke wakiltar annabawa a cikin aljanu su ba manzanni bane ba annaba bane amma Allah madaukakin sarki ya dauke wasu irin su aljanu masu halitta irin tasu ya ba su ilimi da fahimta ya kuma dora musu nauyin karanta da yan uwansu aljanu saboda haka fadin alam ya atikum rusulun minkum abinda ake nufi manzanni daga cikin mutane da masu gargadi kuma daga cikin wa daga cikin aljanu ina fata an fahimta yan uwa ashe kun ga abinda wannan yake nuna mana shine yadda aka dora wa mutane nauyin bin shari'a haka ana aka ɗora aljanu ne na wanda shari'a duk ɗaya ne malam yace a intaha magana a wannan aya da muka karanta an ɗauko ta ne daga cikin suratul an'ami aya ta ɗari da talatin wa liqaulihi ta'ala haka nan kuma saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki shi ma da yake cewa fabi ayi a la'i rabbikuma tukazziban Allah maɗauko sarki a cikin suratul Rahman ai ya ta maimaita wannan ayar ko in yi magana yi magana sai ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da da wacce ni'ima ce ko wacce ni'imomi ne a daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ko mutum da aljan ku duba damirin aka ce fa bi ayi ala'i sai aka ce rabbikuma kuma damirin menene ne mutum biyu ko haka nan rabbu kuma tukaddi ba ne tukaddi ba wannan alifin alifin ne ne alifin tasmiya ne ina fata an fahimta me ake nufi kenan da wanne ne da wacce ni'ima ce ta ubangijin ku kuke karyatawa ya kai aljini da ya kai mutum da su ake magana ina fata an fahimta to ashe kun ga duk abin da aka faɗa cikin suratul rahman cewa ku yi kaza kada ku yi kaza Allah ya muku da yawa iri kaza Allah ya ce ku yi abu kaza sai a ce to da wacce ni'ima ce daga cikin neman ubangijin kuke karanta ko mutum da aljan yadda ake so dan adam ya bi Allah madaukakin sarki haka ake so aljani shi ma ya bi ne ya bi Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta yan uwa yawa waɗannan ayoyi da malam ya mana guda biyu duk ayoyi da suke nuna mana cewa akwai takalifanci akan aljani kamar yadda yake akwai takalifanci akan dan adam Allah madaukakin sarki ya ɗora shari'a ne akan jinsin halitta guda biyu jinsin dan adam da jinsin aljani kowanne akwai halitta kowanne akwai shari'a akan sa wa qala fakhruddin ar-razi rahimahullah babban malami fakhruddin ar-razi Allah ya masa rahama yake atbaqa al-kullu ala annal jinna kulluhum mukallafuna yace dukkanin su gaba daya sun yi stamfi sun sa hannu sun yadda akan annal jinna hakika aljanu kulluhum mukallafuna dukkanin su ababen korawa shari'a ne idan yace kullu a nan wajen wanda yake nufi da su sune malamai ma'ana dukkanin malaman addinin musulunci wanda ake itibari da maganganun su sun yadda akan aljanu su ma ababen korawa shari'a ne wannan maganar haka malai kawata daga babban malami fakhruddin ar-razi yace wa qala al-qadi abdul jabbar rahimahullahu ta'ala haka na al-qadi abdul jabbar Allah madaukakin sarki masa rahma yace la na'lamu khilafan bayna ahli an-nadr malai yace ba mu san sabani a tsakankanin ma'abota bincike na ilimi ba annal jinna mukallafuna da yake nuni akan cewa aljanu fa ababen ɗorawa shari'a ne yace babu saɓani akan haka dukkanin malamai ma'abuta nazari na addinin musulunci sun amince sun yadda akan aljanu su ma ababen ɗorawa shari'a ne wa qala subki fi fatawihi haka nan ta jiddu subki a cikin fatawarsa yake cewa fa in kunta idan ka ce إنهم مكلفون بشريعته صلى الله عليه وسلم في أصل الإيمان أو في كل شيء إذا ما تنبع يتيتو دكتي أن أرى الجميع شريعة شن أن أرى مسبين شريعة أصلا أصلا الدين كو أصلا الإيمان كو كما كما إذا كما وأنت في أصلا الإيمان شين أبن بيشا في إيماني دا الله دا منزل سكو معنى أكلمة شهادة مثلا بذنبا مشين إذا كنت dukkanin annabawan Allah da manzanninsa dukkaninsu asalin imani asalin addinin su guda ɗaya ne haka ne amma shari'a fa daban-daban ce dukkanin annabawa da manzanni abinda Allah ke turo su na asalin addini asalin imani shine la ilaha illallah ne sai annabin wannan lokaci kuma manzan Allah ne ina fata an fahimta la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan lokacin annabi muhammad ne kenan la ilaha illallah ibrahim rasulullah idan lokacin annabi ibrahim ina fatan fahimta la ilaha illallah musa rasulullah haka dukkanin annabawan da manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko to amma shari'a fa shari'ar annabi ibrahim daban shari'ar annabi musa daban ta annabi isa daban ta annabi hudu daban ta annabi salihu daban duk shari'ar annaban Allah daban-daban ce li kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja haka Allah madaukakin sarki ya faɗa kowanne mun ajiye muku shari'a da hanyar da zai bi shari'a ku daban-daban ce amma asalin imanin fa ɗaya ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illallah fa abuduna asalin addinin kenan to sai malam yace shin su aljanu an ɗora musu bin asalin shari'a ne ma'ana iya tauhidi kadai amma hukuncin hukuncin shari'a nasu daban ko kuma duka ɗaya ne da asalin shari'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shari'ar tasa ta sallah azumi da sauransu duk gaba ɗaya aka ɗora musu wanne ne daidai in ji tajiddin subki sai ce ban fi kulli shay'in yace abin da yake na zahiri na gaskiya an ɗora wa aljanu bin shari'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne akan komai da asalin imanin da sauran abin da ya shafi shari'a duk gaba ɗaya aka ɗora musu ba iya asalin imani bane kaɗai li'annahu idza thabata أي أن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم كما هو مرسل إلى الإنس والدعوة عامة والشريعة عامة الذين هم جميع التكاليف التي توجد أسبابها فيهم إلا أن يقوم دليل على تخصيص بعضها ما ليس لأنه إذا ثبت سبب هذا الأمر يكشين إذن ثبت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم cewa annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi manzo ne zuwa ga su aljanu kama huwa mursalin ilal insi kamar yadda yake manzo ne kuma zuwa ga mutane wa da'awatu amma da'awar kuma dukkanin ta guda ɗaya ce gamammiya ce ta shafi aljanu ta shafi mutane wa shari'atu amma ita ma shari'ar gamammiya ce gaba daya ta shafi aljanu ta shafi mutane sai malai ce lazimahum jami'u takalif to dukkan nauye nauye su ma ya lazimce su yadda nauye nauye ya lazimci mutane to haka su ma ya lazimce su aljanu allati tujadu asbabuha fihim wa irin nauye wanda za a samu sababban su a cikin ita shari'a ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai ce illa an ya kuma dalilin ala takhsisi ba'dha sai dai fa idan mun samu dalilin da yake ɗauce wasu daga ciki yace to abu kaza iya mutane ne babu aljanu abu kaza iya aljanu ne babu mutane idan ba a samu wannan ba to dole a gane gaba ɗaya duk abin da aka ce dan adam yayi na wajibi na shari'a to dole ne ma aljani yayi duk abin da yake wajibi akan aljani haka wajibi ne akan mutum in ko an samu dalili wani hadisi ko aya ta ce to abu kaza mutane kadai aka dora banda aljanu to shi kenan sai mu tsaya a haka ina fata an fahimta in ko ba a samu ba dole ne a game shi malai ce fa naqulu ana wajen sai mu ce innahum yajibu alaihi mustalah wa zaka in malaku nisaban bi shartihi yace to ana wajen sai mu ce wajibi ne aljanun su sallah kamar yadda yake wajibi ne akan su su yi azumi kuma su yi zakka in malaku nisaban idan sun mallaki nisabi da sharɗinsa ma'ana idan aljani ya kai shekarun balaga shi ma dole ne sallah kamar yadda mutum yake dole ne a kansa haka nan dole ne ya zakka idan yana da nisabi na zakka yadda mutane dole ne su zakka to aljani su ma suna gudanar da nau'in su na kasuwanci da suke tara dukiya idan dukiyar shedanin aljani ko dukiyar aljani ta kai nisabi to dole ne ya fitar da abin da yake na zakka ya bayarwa 'yan uwansa mabukata مالك والحج وصوم رمضان هكذا واجبين في أكل حج وصوم رمضان واجبين كما في أزم وتر رمضان وغيرها من الواجبات دوسنس لكتن إبادة دين واجبي دولة لدك يا وجب أكنسو ويحرم عليهم كل, كل حرام في الشريعة هكذا كون إرن أبن ديك حرام لي الشريعة سوما حرام لي أكنسو يدك ده حرام لي كريا haramun ne zina haramun ne sata haramun ne kaza to su ma aljanu duk haramun ne a kansu duk haramun ne haramun ne zalunci to su ma haramun ne a kansu duk abin da ka san haramun ne a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to haka su ma haramun ne a kansu idan suka yadda za a rubuta dan adam alhaki Allah kama shi akan haka to su ma za a rubuta musu irin wancan alhaki kuma Allah subhanahu wataala zai tsiye su akan haka malai ta wannan magana an dan kota ne daga littafin lokacin barzan kamar da ya ishara zuwa gare shi malai a ka'idul jinni wa diyanatihim gaba ta gaba da za mu tashi shine aqidodin aljanu da kuma addininsu addinoninsu shin menene aqidoji na aljanu da kuma wani irin addinai suke bi mu a cikin mutane da kamar yadda ka sani muna da addinai kala kala ga sunan kowa ya zaɓi wanda yake gani ya fushe shi kullu hizmin bima ladaihim farihuna wani musulmi ne wani kirista ne wani da yahude ne wani addinin buda wani addinin kaza wani addinin kaza gashi nan a cikin musulmi ma kuma gashi nan bambance bambance kala kala duk gashi nan shin aljanu haka suke ko kuma suna da wani tsayayyar aqida da suke bi shi ne malam zai mana bayani insha Allah ta'ala malam ce aljinnu kal insi tamaman fi hadhihi nahiya to a wannan bangare shi ma aljanu dai daidai ne da suke da mutane duk ɗaya yadda kaga mutane suke su ma aljanun haka suke faminhumul muslim daga cikin aljanu akwai wanda yake musulmi ne wan nasrani wani kirista ne yadda kaga kiristoci masu sa cross su ma a cikin su akwai masu sa cross to yadda ma idan aka samu aljanu kirista ya kama mutum dan adam ko da musulmi ne zaka ga wancan musulmin yana son sa cross kuma yadda zamu je mu ji a gaba insha Allah ta'ala malam zai mana ishara zuwa ga haka idan aljanu wanda yake kirista ne sai ya shiga jikin mutum musulmi wanda wani ma bai taba ganin cross a fili ba in ba a fili ba ko abin da ya kama da haka to amma sai ka ga mutum da cross a wuyansa me ya zafi haka wancan shedanin aljanin da yake jikin sa yake wajibta masa sa wancan cross saboda a cikin sa akwai waɗanda suke su ma kiristoci ne kamar yadda mutane suke wal yahudi akwai aljanin da suke yahudawa ne bal inna muslimihim ka muslimayil insi ayban malai ce bayan haka ma musulmin su tamkar musulmanmu ne su ma duk ɗaya ne ba bambanci yadda ka ga a cikin musulmin ma kowa ce shi musulmi ne yana la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma kuma aqidansu daban-daban to sai malai ce su ma haka suke daga cikin su akwai qadariya akwai wanda suke bin qadariya in aka ce qadariya kamar da shalim din ta mana ba qadiriya ba qadariya su qadariya masu inkarin kaddara Allah madaukakin sarki ne su sun sun bayyana mutum lokacin sahabbai ina fata an fahimta qadariya sun bayyana tun lokacin sahabbai sai Abdullahi dan Umar da sauransu tun a lokacin aka fara qadariyanci suna inkarin kaddara Allah madaukakin sarki wa shi'a a cikin waɗannan mutane a cikin waɗannan halittu aljanu akwai shi'a akwai masu bin addinin shi'a rafi ba kenan masu zagin sahabbai kenan a cikin aljanu ma akwai masu zagin sahabbai Allah mana kari da su wa ahlus sunna a cikin su akwai ahlus sunna wa ahlul bid'a akwai kuma yan bid'a duk a cikin aljanu akwai wa ghairi dalika da wasu su daga cikin abin nan kaga ai a ko kwanakin baya ɗaya daga cikin malaman garin na yana bayani akan cewa aljanu za su haɗu su gama da yan izala aljanu ya ɗari ya su haɗu su gama da yan izala ina ji aikun jigo ɗaya daga cikin manya-manyan shehunan ƙasar nan ya ce aljanu musulmi kaga yan uwansu kenan yan ɗariƙa sun ba su goyon baya sun ce za su haɗu za su ba su goyon baya a zo a gama da yan izala to su kuma aljanu yan izala fa kaga inda aka ci da aka ai sai abin ya zama abin da kenan ko sai abin ya zama yaki kenan tunda sun ya an izala ba ka da tunda akwai akwai kafirai ma akwai da yahudu da kuma sai an rasa dan izala a cikin aljanni zo ana kamar an rasa dan izala ba idan su wadansu suka ce su tare da izala su ma aljanni izala sai a zo to kaga sai sai abin ya zama matsala kenan Allah ya tsare malai ce wa ghairi dalika da wasu da wani waɗannan wa min himmatta daga cikin aljanni akwai wanda yake mai bin Allah ne madaukakin sarki wal'asi akwai wanda yake mai saban Allah ne wattaqi akwai mai tsoron Allah madaukakin sarki bawan Allah nagartacce daga cikin aljanu wal fajir akwai fajiri daga cikin aljanu duk yadda kaga mutane suke haka muke haka suke suma yadda kaga nau'in mutane wani mai bin Allah madaukakin sarki ne sau da kafa suma haka suke wani baya su yadda an saba Allah madaukakin sarki daga cikin aljanu akwai wanda yake a cikinsu kuma fajiri ne duk inda ake saban Allah yana wajen tare da cewa musulmi ne musulmi ne daga cikin wanda suke zuwa su buge mutane su zalunce su wasu daga da yawa ka ga musulmi ne idan ana rukiya sai ka ga ce shi sunansa Ahmad ko sunansa Muhammad ko kaza kuma daga cikin musulmi ne amma me yasa ka zalunci dan uwanka musulmi to kamar yadda kai ma dan adam ka kan iya zalunta dan uwanka musulmi shi ma haka ne yanzu ba ai ana yi yanzu ba mutum sai zo kawo mutum ya kashe shi ba ya sa bindiga ya harbe shi har lahira ɗan uwansa ne musulmi kuma a kan ne babu abin da ya masa kawai zalunci ya kwace dukiyarsa ya masa abin nan banga-banga akan hakkinsa da sauransu duk abin da yake yi a tsakaninmu to su ma haka duk abin da ka san yana faruwa a cikin mutane haka su ma yake faruwa a cikin a cikin su وقد أخبر الله تعالى عنهم أنه أنهم قالوا حقيقة الله مدكين سركي يا باب العباد game da su. cewa su aljanin da bakinsu suna cewa wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna qara'ika qidada su aljanu da kansu suke bada labari suke cewa wa anna minna salihuna hakika daga cikin mu akwai wanda suke as-salihuna ne nagartattun bayan Allah ne sai suka ce wa minna duna zalika daga cikin mu kuma akwai wanda suke koma bayan haka ma'ana ba bayan Allah ne nagartattu ba kunna qara'ika mun kasance bari kure mu muna bin hanyoyi kiba da mabambanta juna kamar da kuma a gaba cewa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun daga cikin mu akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba su waɗannan aljanu da bakin su suke bayani cewa daga cikin su akwai kaza daga cikin su akwai kaza daga cikin su akwai kaza haka suke قال ابن عباس عبد الله بن عباس الله تعالى مسير دايتي كنا طرائق قبدا abinda ake nufi da kunna طرائق قبدا ai minnal mu'min wa minnal kafir daga cikin mu akwai muminai akwai mumini daga cikin mu kuma akwai kafiri wannan mala ya dauko shi ne daga cikin tafsirin ibnu kathir a cikin suratul jinn qala ibn taymiya shaykh islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yace ai mazahibun shatta abinda ake nufi da kunna tara'iqa qibada ai mazahibun shatta mazhabobi ne a cikin mu aljanu shatta mabambanta juna yadda ka sa akwai mazhabobi kala-kala a cikin musulunci to su ma haka suke da waɗancan mazhabobi muslimuna wa kuffarin akwai musulmi akwai kafirai wa ahlus sunnati wa ahlul bid'ati akwai ahlus sunna akwai ahlul bid'a sai ma sai hal mu'minul jinni sai da khulul janna gaba ta gaba kenan shin tunda mun ji cewa tabbas akwai musulmi daga cikin aljannu to shin musulmin su idan suka ba Allah madaukakin sarki za su shiga aljanna ina fata an gani yadda mu dan adam kowanne ɗaya daga cikin abin da yake kenan karshe ya gama rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya sa ya dace shiga aljanna to idan su ma suka yi aiki nagari za su shiga aljanna shi ne malam zai kawo mana bayanin malamai game da haka sai ce ittafaqal ulama salafan wa khalafan dukkanin malamai sun haɗu na da da na yanzu magabata da wanda suka zo daga baya sun haɗu akan ala anna kuffarul jinni sayadkhuluna an-nar cewa in dai aljani ya zama kafiri ya kafirce Allah madaukakin sarki to tabbas zai shiga wuta wannan ban malamin da yake shakka ko kwanto a kansa duk malamin sun haɗa akan haka to sai da inda suka yi saɓani suka ƙari juna ilimi shine waqtalafu waqtalafu hal mu'minuhum sai da kunin jannati amla shin mu'minin aljani kuma idan ya ba Allah madaukakin sarki shi zai shiga aljanna ko ba haka ba to shine inda malamai suke saɓani قال الحافظ على أربعة أقوال ابن هجر الأسقلاني يتي تو malamai sun zantuttuka guda hudu da suka dar haka yace ahaduha zance na farko ya kunu na fi radadin jannati suka ce eh aljanna za su shiga aljanna amma suna can gefen aljanna ina ga ina fata an fahimta ko suna daga can gaba can gabar aljanna ma'ana ba ciki ba tsakiya ba inda mutane suke su za a ware musu wani jini a can gefe a can za a killace su a can za su zauna haka wasu daga cikin malamai suka faɗa malam yace wa huwa banqulun an malik wa ta'ifati wannan zancen an ciro shi ne daga imam malik da wasu kuma jama'a daga cikin malamai wa thanihi wa thaniha zance na biyu yakununa na mana na biyu na karanta ko na farko ahaduha ahaduha na'am wa huwa qawlul akthar na farko shine malamin da suka ce eh tabbas yadda dan adam zai shiga aljanna da duk irin gidan da Allah ya ce za a ba dan adam aljanni idan ya ba Allah madaukakin sarki shi ma za a ba shi irinsa malai ta wannan zancen kuma shine zancen mafi yawa daga cikin malamai malaman da suka faɗi wannan zancen su ne mafi yawa sai na biyu wanda muka ambata yanzu wanda yake cewa aka su a wani gaba daga cikin gidan aljanna shine zancen imam malik da wasu jama'a daga cikin malamai sai zance na uku annahum ashabul a'rafi cewa su yan tozalla arafi ma'ana su ba su shiga aljanna ba amma ba su shiga wuta ba idan suka ba Allah tun da dai ba su saba wa Allah ba ya Allah ya sa su a wuta to ina za a tashi kenan sai suka ce sai a dora su a tozalla arafi shi ta zalla arabu kamar da muka sani a gurbi ne da yake tsakanin wuta da aljanna wanda yake kan ta zalla arabi yakan iya hango yan aljanna kamar kuma yadda yake iya hango yan wuta wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullan bi simahu wala daw ashabal jannati ay salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'una kun zan aljanna kenan sai Allah ya ce wa idza surifat absaruhum fi liqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin za a je da fuskar su kalli aljanna sai su kewan aljanna kirari kai amma kun dace wallahi amma Allah ya sa mu daga adadin ku kuma Allah zai ko mu haɗa kuma ma su gaba da cin daɗi haka sai can kuma sai Allah madaukakin sarki sa a je da fuskar sai su kalli yan wuta sai su rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin Allah kada ka sa mu daga cikin azzalimai Allah ubangiji muna roƙonka Allah ka mana tsiri da wuta Allah ka mana tsiri da wuta to yan uwa sai malamai suka ce su za a ɗora su ne akan tozal arabi to amma kun gane zancen ai akwai abin duba a cikinsa me suka da za a ɗora su akan tozal arabi ina fata an gane su ma waɗansan da za a ɗora su akan tozal arabin a cikin mutane wanda aikin su yayi daidai ne aikin su yayi daidai wa daida na alkhairi da na sharri babu wanda ya rinda juna sikeli ya daidaita ina fata an fahimta kuma Allah maɗaukakin sarki bai kaddara za su ba cikin ƙarƙashin ceton mai ceto ba don ko da ma ka daga idan Allah maɗaukakin sarki kaddara ka shiga cikin ƙarƙashin ceton mai ceto sai a ɗago da aikinka sai ka shiga aljanna to amma su Allah maɗaukakin sarki bai kaddara za a cece su ba to su aikinsu na kirki bai rinjaya ba bare a kai su aljanna aikinsu na sharri bai rinjaya bare a kai su ta za a yi kenan shine sai a ɗora su akan tujalla arabi kuma daga ƙarshe malamai suka ce Allah maɗaukan sarki zai yafe mu sai a sauko a sasa aljanna za a sasa aljanna su ma in ta zalla arafa to su kuma aljanu mutum aljanu yayi aikin alkhairi ya kyautata yayi duk abin da ake bukata a duniya kuma kai sai a dauke shi a dora shi a ta zalla arafi ina ba ta an fahimta yan uwa kun ga akwai abin duba a nan ko to amma dai maganganun na malamai tun da sarga an faɗa dole a haikaitu maganganun da suka faɗa wa rabiu ha mala yace magana ta hudu at-tawaqquf anil jawabi fi hada shine akwai malaman da suka yi shiru game da bada amsa akan haka su ba su ce za su shiga aljanna ba ba kuma su ce za su shiga wuta ba aljanu ne ne mu kuma su ba mu sani ba kawai sai suka yi shiru za su shiga aljanna wallahu a'lam ta wuta za a tasu wallahu a'lam su ba su bada amsa akan haka ba shine magana ta hudu su ba su ce komai ba malam yace wannan zance an ɗauko shi ne daga fatuhul bari sharhin sahih al-bukhari qala ibn kathir to akwai magana mai kyau da ibn kathir yayi a cikin tafsirin sa sai ce wal haqq abin da yake na gaskiya annal mu'minihim haqiqa mu'minai daga cikin aljanu ka mu'minai insi to kamar mu'minai ne daga cikin mutane yadkhuluna al-jannata kama huwa mazhabu jama'atin min as-salafi za su shiga aljanna in suka yi aikin alkhairi kamar yadda wannan shine mazhabin mafiya yawa daga cikin magabata wa qad istadalla ba'dhum li hada bi qawlihi azza wa jalla wasu daga cikin malamai sun kafa hujja akan tabbas aljanna mutum ya shiga aljanna da kadan Allah madaukakin sarki da yace lam yaqamisuhunna insun qablahum wala jan Allah madaukakin sarki yana da labari game da matan aljanna yace fihinna qasiratu tarfi لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن أتكن الجنة متى أتكن الجنة جدابي رجع أبا wanda suka aiki kirki wal man khafa maqama rabbih jannatan to a cikin sa akwai mataye na aljanna waɗanda suke sassauta ganin su ma'ana ba sa baza ganin su rinka kallon wasu mazajen ba su ma san wasu mazajen ba balle su kalle su ma su sha'awa su ko abin da ya kama da kace Allah ce lam yaqmifuhunna insun qablahum wala jan kafin su in aljanna babu wani aljanni ko mutum da ya taba takar su babu wani aljanni ko mutum da ya taba kusantar waɗannan mataye na aljanna to sai aka ce aljanni ko mutum bai taba kusantar matan aljanna ba sai nuna yadda mutum zai shiga aljanna su ma aljanni ya ne za su shiga aljanna malam sai wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan ayar wa fi hada listidlal nadarin sai malam ya ce to amma a cikin kafa dalilin nan da malamai suke da wannan ayar to akwai dan abin duba sai an dan yi dogon zagaye sannan wannan ayar za ta tabbatar da cewa tabbas aljanna su shiga aljanna yace akwai wata aya mana wacce ta wannan fitowa fili na dauko ta muka hujja da ita sai yace wa ahsana minhu qawluhu ta'ala qawluhu azza wa jalla mafi kyawu daga cikin daga wannan ayar da ta gabata shine faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake waliman khafa maqama rabbihi jannatan dukkanin wanda yaji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin sa ranar tashin alkiyama yayi aiki na gari jannatan yana da aljanna guda biyu ina fata an gane sai Allah maɗaukakin sarki a gaban sai fadi ayi a la rabbikuma tukaziba da wanne ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karatawa ya ku aljanu da mutane to da Allah ya ce wa liman khafa maqama rabbih jannatan wanda duk yaji tsoron tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki yana da aljanna a yana da aljanna guda biyu wannan da wa ake eh da mutum da aljanna daga shi Allah ce fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban da wacce ni'imomi ne na ubangijin kuke karatawa ya ku mutum da aljan ma'ana kai mutum da aljan idan kuka ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijin ku Allah madaukakin sarki zai ba ku aljanna ce guda biyu saboda kun ga yadda dan adam yake da alkawarin samun aljanna idan ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki haka aljini shi ma yana da irin wannan alkawarin na samun aljanna guda biyu idan ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta yan uwa sai ma yake faqadim tanna ta'ala ala thaqalain bi an ja'ala juz'an jaza'a jaza'a muhsinihim muhsinihim aljanna وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي سبحانه وتعالى حقيقة على مرة سنسركي يا يبيا وأن أدم جمتون سوني الثقلين نويا يا جدابي يا يمس بيا نسنيا ساكمكم ما سكوت توا أسوسو بسام الجنة سبحانه وتعالى وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر الجن سو sun fuskanci wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki musu alƙawarin samun aljanna idan suka kyautata da godiya godiya ta magana abdullahi min al-insi godiyar da ta fi irin godiyar da ɗan adam yayi fa qalu aljanu suka ce wala bi shay'in min ala'ika rabbana nukazzibu falakal hamdu suka ce babu wani abu daga cikin ni'imominka ya ubangiji da muke karyatawa da shi ma'ana lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karanta musu fadi ayi ala rabbikuma tukazziban sai suka ce ya ubangiji babu wani abu daga cikin ni'imominka da muke karyatawa da shi abinda annabi ya ce musu shine fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban ya ku aljinu da mutane da menene da wacce ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa sai suka ce ya ubangiji ba ma karyata komai daga cikin ni'imomin ubangijinka lokacin da annabi ya karanta musu suratul rahman su abin da suka faɗa kenan shine sai malai ce to ai su aljanu ma sun fuskanci alƙawarin da Allah madaukakin sarki musu da godiya sun gode irin godiya da dan adam bai ba kamar yadda hadisi zamu zo mu karanta hadisi anan gaba kadan insha Allah ta'ala sai malai ce falam yakun ta'ala liyamtanna alaihim bi jaza'in la yahsilu la yahsilu lahum ba da yadda Allah madaukakin sarki ya musu baiwa da wani sakamako wanda ba za su same shi ba Allah ya ya samu aljanna a duniya kuma ya kasance aljanna na sun je ba su same ta ba ba za ta yi ba Allah madaukakin sarki baya saba alƙawari idan ya ce zai yi zai yi akan duk abin da ya riga ya tsara ba la ce fa qultu sai na ce wa huwa yushiru ila ma rawahu tirmidhi wannan abin da ibnu kasir ya faɗa yana nuni ne zuwa ga abin da imam tirmidhi ya rawaito a cikin sunan nasa an jabir radiyallahu anhu qala daga sahabi jabir bin abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yarda yake qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam suratul rahman annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta suratul rahman hatta khatamaha har sai da yaje karshen ta daga farko zuwa karshe sun maqala sannan sai yace ma li arakum sukutan lal jinnu kanu ahsana minkum radda yace na ga kun shiru na karanta suratul rahman daga farko zuwa karshen ta duk kun shiru babu wanda yace wani abu yace aljanu sun fi iya bada amsa sama da ku lokacin da na je na karanta wa aljanu wannan surar duk lokacin da na faɗi wannan ayar aljanu sai sun bani amsa amma kuma ku kuma kun yi shiru gaba ɗaya ba ku ce kuma daga farkon ta zuwa ƙarshe ma qara'atu alaihim hadhihi al-aya annabi yake musu ban karanta wa aljanu wannan ayar ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da da wata ni'imomin ubangijin ku ne kuke karanta ya ko mutum da aljanu yace ban karanta musu wannan ayar ba daga farkon ta zuwa ƙarshen ta illa qalu fa sai aljanu sun ce ولا بشيء من من من الآلائك ربنا نكذب فلك الحمد يا أبنجي باب وانا أبدا تكن إمو منك دا مكي كريتا وادي شي بوديا تتبتا أغريك ina fata an fahimta uwa wato duk lokacin da annabi yake fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban sai aljini ce wala bi shay'in min ala'i min ala'i rabbina nukazzibu falakal hamdu idan ya kara cewa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban sai su kara fada to shine annabi yake sahabbai ke inkari cewa na karanta wa aljanu wannan ayar ga amsar da suka rinka bayarwa amma ko na karanta muku kun yi shiru aljanu sun fi ku iya bada amsa game da abu ma'ana yadda aljanu suka ce ya ubangiji ba mu karyata komai daga cikin ni'imominka da godiya ta tabbata a gare ka su ma mutane kamata ya ce sun faɗa haka amma sai kowa ja bakin sa ya shiru to abin da annabi yake musu inkari a kansa kenan saboda haka malam karkashin wannan wannan hadisi na nuna mana yadda dan adam yake sa ran shiga aljanna suna aljanu za su shiga aljanna idan suka yi aiki nagari Allah maɗaukakin sarki ya samu a cikin aljanna gaba ɗaya za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai kuma sati ne zuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله